ciki za ka ganta sanda ta shigo sai ta tuɓe zindir yadda uwarta ta haife ta ta tsaya a tsaye ta gaba ka ta kalle ka ka kalle ta ta juya bayan ta haka ka kalla yaya in ka ce yayi sai ta mai da amma ku tsaya ku ji kun ga wannan na ƙarshen shi kan shi mai littafin hadiyatul arusain da ya kawo maganar tasu sai ya ce to dama in an yi saɓani da su su ba a kallon maganar su dama su haka suke su suna da irin wannan matsalar su suna amfani da zahiri wai ka san akwai wanda fa ce in ka je wai hattal farji in kana so haffarjinta ta buɗe ka tsira ma ido ka kalla da kyau wannan yaushe annabi zai faɗi wannan magana saboda Allah to su yanzu yi haka suke to amma su ma ga su nan yanzu waɗanda suka ragu burbushin su a duniya ba sa iya yin hakan yanzu musulmi ne mana so san gaske ma alusun alaikum salam amma ku kiyaye kada wani ya je wurin yarinya ya ce wannan karatu ne wannan ba karatu bane saboda haka wannan fahimtar kuskure ce jama'ar musulmi kun gane ba daidai ba ce don kar wani ya je cutuwa sai ka tubi Allah kyauta wa alaikum salam amma nan gaban hijabu eh to wannan idan dan ta karɓi wani abu ne ta tsara haka to ta tabbata ta sa doguwar riga mai dogon hannu sannan da safar hannu kuma mai tsaurare hannun ya zama yana da roba a nan kuyi saboda jama'ar musulmi babu abin da ya halatta a gani a jikin mace ga wanda ya halatta ya aure ta sai fuskarta da tafukanta sai dai in nufin auren ta yake ya nemi izinin ya zo ya ganta an ce ya zo saboda an yarda da ɗabi'arsa da addininsa Allah kyauta wannan ta ce menene ya kamata mace wacce take idda ta dinga yi a cikin musulunci idda to ta kaskashe biyu akwai idda ta takaba akwai kuma idda ta sakin aure kawai to idan idda ce ta takaba to wannan duk abin da yake ado ne da yawan fice-fice na abin da babu gaira babu dalili ba na tilas ba to ba za ta yi ba jama'ar musulmi kun gane haka za ta zauna har tsawon wata hudu kwana goma amma idan idda ce ta saki da aka yi mata shine jini uku da za ta yi to wannan ba wani abu da aka haramta mata yi an gane sai dai abin da shari'a ta hana to wannan ba za ta yi ba shine in ta zo da yin abin da shari'a ta hana to shi mijin nace yana iya cewa ta koma gidansu shine la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyana sai in ta zo da alfasha qarara wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika ana fatan mai yiwa an mai da auren Allah ya haifar da zuri'a ta kwarai ya halatta a ranar da za ta gama idda ta tara mutane don su su su mamaci addu'a to wannan kaga idda ta tuka ba take magana da sauransu eh bai halatta ba saboda yin haka bid'a ne ba wani abu da ake yin za a fita tuka ba in an cika wannan wata hudu da kwana goma din ba abin da ake yi duk wani abu da kika ji an ce a yi ka sa ko wankan fita ta kaba jahiliya da haka ake sai a tara mutane a cika gida a zuwa aje watan turmi a tsakar gida a tuba ita macen zindir a kewaye ta a zuba ruwa a cikin sabuwar kwarya kowace sai ta ɗebi ruwa ka sai ta zo ta kalle ta wata sai ta kalli tsakiyar farjinta sai ta watsa mata sai an gama wanke ta fes da wannan ruwan kwaryar sai ya ce to ta fita ta kaba wannan duk maguzanci ne bahaushe ya gado daga kakannin shi can waɗanda suke bauta yan tsibirbira an gane yau kin cika wata hudu da kwana goma in rana ta faɗi sai ki wankan ki ki sa turare ki sa duk abubuwan da ke sawa na ado da sauransu duka daga ranar in wannan son ki sai zo a fara magana aure Allah kyauta amin kuma jama'a masallacin Abdul Mas'udin wanda ke layin muciya anguwar Kanawa wanda ke layin Motu Street anguwar Kanawa sabon gari na gayyatar yan uwa musulmi wa'azi da za a yi ranar asabar nan sha tara ko gobe kenan a harabar masallacin tsakanin magariba zuwa isha'i wanda malam nan shi zai gabatar da wa'azin taken wa'azin malam sa'id nan taken wa'azin shine mahimmancin harshen larabci ga ɗaliban ilimi na addini muna roƙon Allah ya bada ikon halarta mun kuma don Allah wannan ya zama watan sanarwa ga sauran masallatai ba sai an ƙara ba da wata takarda ba ya yi furka wato bilaika assalamu alaikum
soyayyarta ga Allah wa li rasulihi mai nuna soyayyarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hiya tilka allati tuqaddimu hubballahi wa hubba rasulihi ala nafsiha ita ce wannan matar waccan matar wacce take gabatar da son Allah take gabatar da son manzon Allah ala nafsiha akan son ranta an gane saboda haka ya ke yar uwa mumina in dai da gaske ne kin ji sai kin rinka gabatar da son Allah da son manzansa akan abin da akan abin da naki ran ke so idan ga abin da Allah ke so ya zaba ga abin da manzon Allah ke so ya zaba to amma kika ji ke akwai abin da naki ran yake so kuma kika fifita abin da ran kike so akan wanda Allah da manzon shi suke so to daga ranar kin gane ke ba muni na gaskiya ba ce ka'ida qur'aniya Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina saboda haka ita mumina ita ce wannan macen wacce take gabatar da son Allah da son manzon Allah akan nata son wa waladiha kuma tana gabatar da son Allah da son manzon Allah akan abin da ɗanta ke so an gane ko da son da take wa ɗanta wannan ajma'ina tana gabatar da son Allah da son manzonsa akan son mutane gaba ɗaya jama'ar musulmi kun gane idan ga abin da ran take so amma ya saba mana Allah da annabi to ta haƙura za ta zaɓi abin da Allah da manzon shi ke so jama'a kun gane idan ga abin da ɗanta ke so amma Allah baya son abin annabi bai son abin to sai takura ko da dan nan zai mutu sai zai mutu idan ga abin da mutanen duniya duka suka haɗu suna so amma Allah da manzon shi ba su son abin to sai ta zaɓa abin da Allah da manzo ke so ta yi watsi da abin da mutanen duniya kakkaf suke so in kin fahimci wannan a matsayin ki na mumina irin kayan da ƴan uwanki mata za ki ga suna sha'awa sai ki kalla ki ga in duk sun taru suna so ya dace da irin tufar da Allah da manzon shi ke san musulma ta sa e yake so kawai in ko ba haka ba ba abin da ya dame ki da cewa za a ce aike ba kauya ce aike ba ki waye ba aike ta dace aike kaza ce aike kaza ce a'a ke kin yarda kin zaba abin da Allah da manzo ke so ne kin yarda kin ki abin da su suke so wannan yana tabbatar da kasancewar gaskiyar ke mai imani ce malamar ta ce kaifa la takunu kadhalika to yaya ma wacce ta zama haka ba za ta zama muni na gaskiya ba wacce ke fifita son Allah da annaba akan son ranta da abin da ɗanta da mutanen duniya duka suke so idan har mace ta zama haka yaya ma za a yi a ce wannan ba muni na bace bayan wahiya tadau nasaba ainiha qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan kullun tana kafa idanuwanta an gane tana sanya kafuwar idanuwanta akan maganan nan da annabi ya ce watan kullum idanta duk inda take abin da yake kallon mata kawai shine wannan magana ta annabi an gane ita ba ruwanta ba abin da idanta yake kallo illa wannan magana da annabi yayi wace magana ce da annabi yake cewa la yu'minu ahadukum dayan ku baya zama mai imani hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zama mafi soyuwa a wurin shi min waladihi fiye da ɗansa wa walidihi sai ya zama ni ne mafi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa wannan su ajma'ina sai na zama ni ne mafi soyuwa a wurin shi fiye da mutanen duniya gaba ɗaya jama'ar musulmi kun gane wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim su suka fitar da shi watan kullum mumina haka abinda take kallo kawai da idan ta shine ta yadda cewa ba wani da zai zama da imani sai annabi ya fi soyuwa aure shi fiye da watan ɗan shi yanda yake son ɗan shi da uban da ya haife shi da mutanen duniya gaba ɗaya kullum ita abin da ke idanta kenan saboda haka ko da a ce kana kallon wai wancan mutane na so to ita ba abin da take kallo ba kenan wannan hadisin take kallo shi ne ce shi ne ta fifita son Allah da son manzon shi akan abin da ɗanta ko mahaifinta ko mutanen duniya gaba ɗaya suke so jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta wannan hadisi al-Imam Bukhari kamar yadda muka ce da Muslim su suka fitar da shi wa ta'lamu aidan kuma haka mu'minar gaskiya tana sani kuma bi anna mahabbataha hadhihi ko bi anna mahabbataha hadhihi lillahi wannan soyayyar tata wannan soyayyar da take yi ga Allah wa li rasulihi wannan soyayyar tata da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama تكون سببا لحصولها على حلاوة الإيمان كل تنا جنن صند تكي وألا دمان زنسا سوني سكي سا سوني سكي كسن شوى سببي دليل كنا da samunta a kan zaƙin nan na imani watan son Allah da manzo da kike yi su suke zama dalilin samar mata da zaƙin imani na asali qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me yasa saboda manzon Allah ya ce salatun abu guda uku man kunna fihi duk wanda waɗannan abebe guda uku suka zama tare da shi waje da bihinna halawatul iman to ta dalilin su ya samu zaƙin imani da Allah ke neman ɗan adam ya ɗanɗana game da shi Allah ɗin na ɗaya an ya kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon shi su ne suka fi soyuwa a wurin mutum fiye da duk abin da ba su ba duk wanda ya zama haka to ya ɗanɗana asalin zaƙin imanin da Allah ke neman ɗan adam ya ɗanɗana Allah da manzon shi ya su suka fi soyuwa a gare ka fiye da duk wani abu wanda ba su ba jama'ar musulmi kun gani to malam ya ce abu uku amma kawo ɗaya abu na biyu da annabi ya faɗa shine wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya ji yana son wani ba abin da ya sa ka ji kana son shi sai don Allah sai dan yana son addinin Allah ya dage yana bin sunna ta annabi ya dage yana bin abin da Allah ya ce a yi wannan ya sa kawai ka ji kana son shi baka so ta dan saboda tana da kyau a'a baka so ta dan ita fara bace ko dan tana da nonuwa ko tana da duwawu a'a baka so ta dan yar manyan mutane ba ce a'a ba dan tana da matsayi ne kaji kana son ta ba a'a saboda tana son Allah ne kadai kaji kana son ta haka ko ke ma baki ji kina son shi wai dan wani abu ba ba dan yana da kyau bane ba dan yana da kumbar susa ba dan yana da arziki ba kenan ba wai dan fari bane ba dan baki bane yana da kyau a bakin nasa ba dan kan a'a ba wai dan dan manyan mutane bane ba wai dan shahararre bane dan wata kaje ita abin da take so kenan ko da zai zama watan ita dai a san wanda za ta aura wanda za a sani za ka ga ko dai ya zama mawaƙi ne to in dai an san shi ita wata sha'awar ta kawai ta auri irin wannan wata ko sha'awar ta a ce malami ne sananne kawai an san shi duk inda aka faɗa an san shi wanda yasa take san shi ba wai don Allah ba ba wai don abin da yake kai ba to ba irin wannan ake nufi ba a'a kin da kokarin biyayyar da yake wa Allah da manzonsa ne kadai wannan ya sa kika ji kina son shi to shi kenan wanda ya zama haka to ya ɗanɗana asalin zaƙin da ake nema na imani mutum ya ɗanɗana shi kai Allah ya taimake ka ka ɗanɗana tunda kana son wani ba don komai ba sai don Allah sai don kaga yana son Allah yana bin sunna yana bin abin da Allah ya ce jama'ar musulmi kun gane wannan ko fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa manzon Allah ya ce waɗanda suka so juna don Allah ranar kiyama sai Allah ya aje wani mumbari na haske sai ya ɗora su kai su zauna a rinka nuna su ana cewa waɗannan sun ƙaunaci juna ne a duniya saboda Allah jama'ar musulmi kun gani daga cikin mutum bakwai da Allah zai wa inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin Allah kawai har da wanda ya so wani saboda Allah kawai jama'ar musulmi kun gani kawai kaga mutum ne mai kokarin bin sunna yana kokarin bin abin da Allah ya ce wannan ne kawai ya ja ka ji kana son sa kawai kaga tana kokarin bin sunna tana kokarin bin mai Allah ya ce wannan kadai sa ka ji kana son ta in ita tafi kowa muni kai dai kana son ta dan tana son Allah in shi ya fi kowa muni kina son shi kawai dan saboda kin ga yana son Allah to wanda ya zama haka fa jama'a abinda ake nema na asalin zakin imani to ya sha shi jama'ar musulmi kun gane in ko mutum bai zama haka ba to duk yanda ake magana yana da imani to har yanzu dai asalin zakin imanin bai riga ya ɗanɗana sa ba abu na biyu kenan abu na uku annabi ya ce wa an ya karaha an ya oda fil kufri ba'da in an qadahu Allahu minhu kama ya karahu an yi qadafa fil nari annabi ya ce abu na uku wanda ke sa mutum ya ɗanɗana asalin zakin imani shine mutum ya ji yana kyama ya ji baya so a rai ya koma ma kafirci ko wani aiki na kafirci ya koma ma son kafirci ko abin da ya shafi kafirai daidai da hula in ta kafirai ce sai ka ji a ranka ba ka ƙaunar ka sata in da ka sa to yanzu ba ka so riga in ta kafirai ce sai ka ji a ranka ba ka ƙaunarta in da ka sa yanzu ba ka son ka ƙara sawa to wannan kana kyamar komawa kafirci bayan Allah ya tsamar da kai daga shi to ka ji kana mugun ƙi da kyamar komawa wannan irin aikin kama ya karau kamar yadda mutum yake ƙin baya son an yi kuzafa finnari in an tashi kiyama a wurga shi wuta haka baya son ya koma ma yin aikin wani abu na kafirci to wanda ya zama haka ya ɗanɗana asalin zaƙin imani jama'ar musulmi kun gane ko saboda haka duk wanda ke son ɗanɗana asalin zaƙin imani ba compromise udkhulu fi silmi kafa in ko ka raba kafa Allah sai ya bar ma waccan abin da ka raba kafa da shi din gaba ɗaya baya so saboda haka in za ka yi musulunci ka yi gaba ɗaya dan ba za ka yarda da wani bangare ba ka iya yarda da wani bangare Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yuradduna ila ashadd al azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sai malam yace wannan hadith al hadith shi ma hadisin nan الإمام البخاري ده الإمام مسلم سوسك في تدشي سي ما لم تتشي إن المؤمنة الصادقة إتمون لرقسكيا هي التي تبذل نفسها إتتي ودى تكي صدو كد رايوتا تكي بعد رايوتا ومالها كما تكي بعد أبن ده تملكا تكي صدو كد دوكيتا قبادا باقون بانغريبا وولدها كما إتتي تكي صدو كد رايوتا فلذة قدرها wanda shi kamar wani ɗalli ne na hantarta an gane ko to tana ba da rayuwar ɗanta wa kunna ma tamliku kai duk abin da ta mallaka tana ba da shi an gane ko tana watan sadaukar da shi fi sabili nusrati dinillah wurin hanyar taimakawa addinin Allah ba abin da ya dame ta tana iya sadaukar da rayuwarta don taimakawa addinin Allah tana iya bari rayuwar ɗanta salwanta don taimakon addinin Allah tana iya barin duk wani abu da ta mallaka ya salwanta wurin taimakawa addinin Allah wa rafi rayatul islam kuma tana iya salwantar da rayuwarta tana iya salwantar da dukiyarta duka tana iya salwantar da rayuwar ɗanta tana iya bari duk abin da ta mallaka ya salwanta wurin hanyar ɗaga tutar musulunci jama'ar musulmi kun gane to mu ina kun ji yanda take amma ta ta nuku nuku ana magana taimakon addini tana ta nuku nuku to ina mu'minan to kai ma ku haka abin yake kanka wallaudi haka na mu'minar gaskiya ita take tsayin dak take tsayawa tsayin daka wurin ba da kariya da tsariya an sunnati habibiha zaga tana ba da kariya an gane ku game da sunnar masoyinta al-mustafa zaɓaɓɓen Allah صلى الله عليه وآله وسلم في الأولى والآخرة saboda haka duk inda mumina ta ji za a taɓa wani mutuncin sunnar annabi to ba ta yadda tana tsayawa ta ba da kariya ta duk yadda za ta iya kawai sai dai ta mutu amma in ta ji za a wulaƙanta za a tozarta sunna to tana tsayawa tsayin duka ta ba da kariya a kan haka jama'ar musulmi kun gane wannan ko duk za ku ji waɗannan maganganun duk za ta fasa su yayi na a gaba saboda haka malamar ta ce fatadhi bi kulli shay'in tana bayar da dukkan komai da ta mallaka dan ta samu shiga wurin Allah fi sabili zalika wurin hanyar daga addinin Allah tana iya bada komai har rai shine mafi tsada ta yadda da maganar da Allah yake cewa inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بآده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك جزاء حد ذو القرشي جماعة المسلمين ولتلكيني nawawi ya ce ba a taɓa ganin irin shi ba domin wanda ya halitta shi ne ya sa kayan siyarwa wanda ya abin da aka halitta ya zo zai siya menene wanda ya halitta ya aje na kayan siyarwa ita ce aljanna kai da aka halitta ka zo ka ce za ka siya to menene ka biya wanda ya halitta ko ya yadda ka biya shi ya baka aljanna shine ranka abu mafi daraja a wurin dan adam rai ya yadda kaya da Allah ya aje na siyarwa aljanna ya yadda zai ba da ran shi dan Allah ya bashi wannan aljanna da ya sa a kasuwa to a ina ne filin kasuwancin shine fagen jihadi za ka je ka yaƙi don ɗaga addinin Allah ko dai kai sa'a a kashe ka ko kuma kai sa'a ba za a kashe ka ba amma za ka damu ka samo ganima ka zo ka more a rayuwar duniya kuma aljanna na caya kiyama tana jiran saboda haka malam ya ce ko kuma malamar ta ce mun saba da karanta rubutun maza to wannan littafin na mace ne ta ce wala na fi salafi khair qudwa watan mafi alherin abin koyi ya zama a gare mu dangane da abin da ya shafi magabatanmu na kwarai su ne salaf ku karanta ihya sunna duk inda ya zo kulla wani babi ɗaya ɗaya ne babin da ba za ka ji ya ce wattiba'u salafi auna bin salaf akan komai shi ya fi dacewa sai ka ji ya ce bal huwa wajib kai ba ma wai shi ya fi dacewa ba dole ne ma abu salaf in dai ana so a zauna da Allah lafiya me yasa to Allah ya ce wa mai shaqiqin rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sune salaf wallahi ma tawalla sai mu bar shi da abin da ya jawo kanshi wa nuslihi jahannama yana mutuwa mu kona shi da wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ba ke kyau ba kuwa duk wanda ya saba ma hanyar salaf to billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya bar shi da abin da ya jawo kanshi yana mutuwa wuta zai shiga yana mutuwa wuta zai shiga makoma ko ba ta kyau ba shi yasa kaga ko wallahi ka je karanta cikin asba'ut tabi'ina da tabi'ai suna da wani irin ƙoƙari wurin bin sahabbai domin tabi'i ne fa idan zai yi dariya wai sai ya yi irin dariyar da wani sahabi ya yi ba zai wuce yadda yake yi da fuska wurin dariya murmushi ne to in zai yi baya yi ya wuce yadda ya bi sahabi ya yi dariya fa kawai wanda kai sai ke ta buga kafa kana kyakkyatawa ka faɗi ka tashi su suna ganin har wurin yin dariyar in akwai alkhairi to yanda wani sahabi yayi to shi ne alkhairin bari in yanda yi to bari a ce wurin ibada jama'a bari a ce wurin mu'amala ta yau da kullum tsakaninka da bayi ka dai kai tunani saboda haka mafi alherin abin koyi to ya zo mana ga nan tare da mu cikin abin da ya zo kan magabatanmu wa arwa misalin kuma mafi kyawun misali muna da shi cikin koyi da waɗancan magabata namu li hadhihi al-mahabba as-sadiqa ga irin wannan kaunar da ake so a nuna ma Allah da manzo kauna ta gaskiya to ga misali na ɗaya wanda za a ɗauka daga su salaf da ke nuna kauna ta gaskiya da ake so aima wani ko kuma kauna ta gaskiya da fifita Allah akan kaunar wani malamar ta ce ففي طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة أهد أكان هنيا داور من ظن الله دقى ياكين أهد من دي كرم تاريخ ياكين أهد أورنا كون دي جئرم بقى وحل داكشا كو تو أنجما أنبنا كان هنيا داور إلى المدينة ينا كان هنيا داور غرم مدينة خرج الناس من المدينة sauran jama'ar da aka baro a cikin garin Madina ba su ji yakin ba sai suka fito daga garin Madina lil istifsari annabiyihim ba don komai ba sai dan neman labari game da annabinsu yaya annabi dai ba a kashe shi ba ko an gane ko wa zawihim ko almustarkina sun fito kuma dan ne kaji to tun daga nan zaka gane mutanen nan yanda suka dau annabi sun fito daga garin madina suna neman labari game da annabinsu da Allah aiko musu yaya ba a dai taba shi ba ko kaji shi aka fara faɗi sannan wa zawiyin almushtarikina sannan sun fito ne abu na biyu don neman labarin danginsu da suka haɗu da annabi fil ma'arika a wurin wannan yakin yaya ba a kashe su ba su ma ko an kashe su amma kun ga dai abin farko da ya fito da su ne labarin ya annabi to sannan sai dange su daga baya jama'a kun gane ko wa kana min bayyinin imra'atun min bani dinar a tsakanin waɗanda suka fito daga garin madina don neman labari akwai wata mace yar kabilar banu dinar ce kutila yau ma'udin abuha a wannan yakin da aka yi ranar uhudu a wurin an kashe uban da ya haife ta uban da ya haife ta an kashe shi wa zawjuha an kashe mijinta a wurin shi ma musulmi ne wa akuha akwai dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya an kashe shi musulmi ne a wurin yakin wa ibnuha kuma akwai ɗanta da ta haifa ya ji yakin shi ma an kashe shi falamma na ulaha yayin da suka rinka gaya mata ce to ana ta dawa sai ana ce mata ayya ya haƙurin mu an kashe babanki an kashe mijinki an kashe wanki an kashe ɗanki jama'ar musulmi kun gani suna sanar da ita waɗanda aka kashe mata ɗinnan to lam ko lam tattare kasiran ba abin da ta nuna na damuwa sam ba ta nuna wata damuwar ta ba da yawa faqad ansaha qalaqaha ala hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin damuwar ta akan rayuwar annabi ya mantar da ita waccan magana fa da ake ta gaya mata ya mantar da ita kulla ahadin kowaye a duniya ba ta shi take ba ita dai tana so ta ji yaya dai annabi shi wani haza ta dalilin wannan fa inna ha qalat bada anna aulaha jami'an ta buɗi baki ta ce wa mutane bayan sun rinka mata shela na babanki ya an kashe shi an kashe mijinki an kashe dan uwanki an kashe miki da to sai ta buɗi baki ta ce musu bayan sun gama bayyana mata duka waɗannan da aka ce an kashe sai ta ce musu ma fa'ala rasulullah wani dai hali annabi ke ciki ni abin da nake so in ji kenan kawai kalu sai suka ce mata khairan ya umma fulani maman wani ta ce na'am annabi ba abin da ya taba shi ya dawo lani lafiya alhamdulillah kun ji suka ce khairan ya umma fulani huwa bihamdillahi kama tuhibbin ai annabi yana nan sai alheri mun gode Allah yana nan kamar yadda kike so ki ganshi yana nan gayi nan kalat duk da haka sai ta ce aro ne to dan Allah ku nuna min yana ina mu je ku nuna min shi hatta anzura ilai hadde in ganshi da idanuwa na in ga dai ba matsala tare da shi falamma ra'athu salima yayin da ta ga annabi salim alim ba wata matsala kalat sai ta ce mushiratun ila musibatiha tana mai ishara zuwa ga wacce musibar tata na uba da miji da dan uwa da ɗa da aka kashe mata bi faqdi abiha kenan tana mai nuna musu wannan musiba na rashin ubanta wa zawjiha da mijinta wa ibniha da ɗanta wa akhiha da ɗan uwanta tace musu kullu musibatin ba'daka duk wata masifa in dai ba kai ta taba ba jalalun to me ma tunda ba kai ta taba ba to me dan Allah ma yani abin nufi da wannan kalmar jalal hayyina ai abu ne mai sauki tunda ba kai aka rasa ba jama'ar musulmi Allah sa kun gane maganar nan tunda dai ubanta ne da mijinta da dan uwanta da dan fuskar to wannan abu ne mai sauki da yato tunda annabi ya dawo lafiya to ai wannan ba wani abu bane ai masifa shine a ce an taba annabi ubanta da mijinta da dan uwanta da danta sun dawo an taɓa annabi to wannan bala'i ya kai bala'i amma tun da su aka kashe annabi ya dawo lafiya to ya ji wata masifa ma mai sauki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun ji mata to da dai karatun maza ne da namiji ne haka sai ce to kun ji rijalun kenan la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah to yanzu nan sai mu ce nisa'un ko to inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan ka duba a siratul halbiya mujalladin ta na biyu shafi na 44 saboda haka mata kun ji duk sanda matsala ta samu babanki ko mijinki ko kuma dan uwanki ko danki ku diba fa ba mutum ɗaya ba dukan su ne suka mutu ka inna lillahi amma tun da dai ba a taba annabi ba to ai abu ne mai sauki kawai wannan musifar to ke ma ki rinka ganin in dai addini zai bai tozarta ba dan babanki da mamanki da kowaye na sun tozarta ta dalilin tsara mutuncin addini to kike to me ma tunda addini bai tozarta ba ai tozarta su ne sauki ce a wurina jama'ar musulmi kun gani to an ko kun fahimci wannan in ka lalaba ajihun ka ji ga kwandala addini na bukata amma kuma ɗanka na bukata to sai ka gane wa ya kamata kenan a ka daidai kai tunani to kun ji misali na farko ko na fifita wadda magabata suke wa manzon Allah akan komai nasu shi ne kaji malamar ta ce to ga dai muna da abin koyi a cikin waɗannan magabatan to kun ji ga ɗaya karatu ya fita ko bai fita ba na biyu wa kazalika kuma haka nan dai najidu min qissati ummu sa'ad misalan za mu ƙara samun wani misali da za mu ɗauka na darasi a cikin ƙissan nan ta ummu sa'ad wani muzajan da kuma misali a aikace gashi ta nuna ra'i'an kuma mai ban sha'awa yunabbi'u an azamati mahabbati halillah wanda ke ba da labarin girman ƙaunar da take wa Allah wali rasulihi da kuma girman ƙaunar da take wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhirah فقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كافن النبي يشجع جرم مدينة باندا وادقون تنياكي جاءت أم سعد ابن معاذ رضي الله عنها ما من سعد أم معاذ الله يقارى مسيدا الله يقارى يدار إتا تو تاته تعدو تنا قدو نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تاته أقدي tana mai tunkarar manzon Allah lokacin ya dawo daga yakin wa huwa ala farsihi lokacin annabi na kan wannan doki nasa akhidan bin jamiha yana mai rike da linzamin dokin nata nashi ko faqala sa'ad sai sa'ad to kun ga ku tsaya ku ji uwar ta zo ta ado nahwa rasulullah ta taho a guji ta tunkaro annabi wa huwa ala farsihi annabi na kan dokin shi akidan amma shi dan nata yana rike bil jamiha da ta linzamin dokin annabi faqala sa'ad sai sa'ad yace danta kenan ya rasulullah ya manzon Allah ummi ka ga mama na nan a guje ga tanan tahowa faqala annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya budi baki yace tana isowa marhaban biha mara balale muna miki barka da zuwa فوقف سي النبي جم فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنا زوا غب غا تقصى منزل الله تنا إسوا أزاها ضدها أمر بن معاذ سي النبي متى تأذية نتشوى تنكي mai suna amur dan mu'az fa an kashe shi auren yakin nan ina miki ta'aziya ya haƙurin mu shi kan yi shahada wa qad shida fi ghazwati uhud yayi shahada a wannan yaki na uhud an gane ko wala husnani wa salatuna sana lokacin shekarar shi 33 ya kai lokacin da za a fara cin mure shi sosai kenan annabi sai mata ta'aziya yana kan doki ga ta tsaye da wani dan nata yana rike da linzamin dokin annabi jama'a ana sa kuna bin ba a wannan labarin ba to annabi mata ta'aziya faqalat sai ta ce radiyallahu anha Allah ka kara mata yarda ta ce amma ko amma idza ra'aituka saliman amma kaga tunda na ganka kai ba matsala fakadista wayatil musiba to musiban naga ba wata matsala istaqlaltuha ni ina gan wato ina kankantar da ita ai musibar ya kankanwa ce maza Allah wannan to ai ba wata musiba bane wannan ai ba wani fitina wannan me ya tuma thumma da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi to kun ji ko yanzu kun ga tunda dai ba annabi aka taba ba to sai ta nuna to ai yar musibar ma to ai karama ce kawai ba wani abu bane maza Allah haba ka dawo lafiya to me da an kashe wani ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل من قتل بأهد أنني النبي يبوء مريا ya kwaɗa kira ga dukkan dangin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa a wannan yaƙi na Uhud annabi sai ya ta kiransu wa qala li ummi sa'ad a lokacin ga ummi sa'ad tsaye kowa na ji sai annabi ya ce mata abshiri albishirinki ina miki albishir wa bashiri ahlihim sannan waɗannan gaba ɗayansu da aka ce ma ‘yan uwa kima danginsu gaba ɗaya bishara cewa anna qatlahum lalle waɗanda aka karkashe musu ‘yan uwan nasu tara fil jannati jami'an gaba ɗayansu ga su can Allah ya musu masauki a cikin aljanna su duka an gane ko wa kad shafa'u fi ahlihim jami'a kuma Allah ya ba su damar su yi ceton danginsu duka duka danginsu Allah ya ce ku je an mutu kawai zan ba ku ceto su faqalat sai ta ce rabina ya rasulullah ya manzan Allah mun ko gode Allah ya saka da alkhairi wannan abu da aka gaya mana mun ƙara samun cikakken aminci da yadda kenan wa man yabki alaihim ba da haza to wani mahaukaci ne zai je kuka kan wani nashi ya mutu bayan wannan albishiri da aka yi masa waye zai je kuma ya kuka bayan wannan albishiri in dai ba mahaukaci ba ne wannan siratul harbiya mujalladi na biyu shafi na arba'in da bakwai to kun ji ko jama'a saboda haka sai a dage wurin aikin addini da fifita shi akan komai wa hadhihi ummu sulaim to ga kuma wata gwarzuwar gaba wadda ita ma za mu ɗau darasi daga rayuwarta ita ce ummu sulaim shahidat hunainan ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta halarci yakin hunain an gane ko da Allah ya ce wa yawma hunainin in a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum min Allah shay'a ka san musulmi ba su taba fita da yawa ba irin wannan yaki sai suka rinka ganin to wannan ma ba ai dole ma a ci to wannan yawan sai bai kara musu komai ba sun wahala to ta fita a wannan yaƙi tare da annabi wa kana ma'aha hanjar amma tare da ita akwai wata wuka abinda ake cewa hanjar ita ce wata babbar bariyar wuka kawai don ka gani irin muguwar wukan na wanda ake makale ta amara kuna tsayawa da mutum yana cewa ni kake gaya kaza ka gaya dan yaka akwai ni kake gaya to kama kankar sai ka ji kawai yo ya faɗi ƙasa shi ke an gama da shi to a tare da ita akwai wannan wukar mai bala'in kaifi ce an gane ko Allah kyauta kada hazamatu fi wasadiha ta ɗaure ta a kwankwasanta shine a tsakiyar mararta wa innaha yawma idin hamilun bi abdullahi bin abi talha kuma ita a wannan yakin da aka fita ashe ma tana ɗauke da ciki tsoho na ɗan nan da ta haifa bayan an dawo yakin mai suna abdullahi ɗan abi talha da tsohon ciki ne ta ba annabi yakin nan amma kuma ka ji da wata yar babbar bane roƙa ga ta ta ɗaure amara faƙala abu ɗalha an fita an isa wurin yaƙi sai abu talha mijinta ya matso kusa da manzon Allah ya ce ya rasulallah ya manzon Allah inna umma sulaimin kaga ummu sulaimin ma khanjar ta fito da wata mugun roƙa babar bare roƙa ga ta nan ta ɗore a kwankwasanta tana ji ana ba annabi labarin irin wannan shiri da tayo a wannan yaƙi da jin mijin ya ba da bayani ga annabi faƙalat sai ta buɗe baki ta ce ya rasulallah ya manzan Allah attakhilku na riƙo wannan babarbari ya roƙan ne inda na minni ahadun minal mushrikina in har wani cikin mushrikai ya kuskura ya matso kusa da ni bakartu batsanahu kafin ya ankara na farka mai ciki zan ko farka mai ciki kawai sai dai a ga kayan cikin shi hanji ne da tumbe ne da huhu ne da kone sai dai a ga sun zubo an gane ko wa aqtulu bihi tulaqa ina masu zara jiki su ce za su gudu in yaƙi yaƙi cikin musulmi to duk wanda ya ce zai gudu wa ƙaryar sa manzo Allah shi kanshi sai na kashe shi yau ba mai guduwa ba dai an fito ba to ƙaryar kowa ta ƙare in dai kafin yi zan kashe shi musulmi ma na cewa zai gudu zan yi maganin shi wa adribu a'laqam wallahi zan sari wayayin su in hum in hazamu anka in suka je za su tarwatse su gudu su bakka fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya murmushi a wurin wa qala yace ya umma sulaim inna allaha qad kafa ai Allah ma ya isar mana a yakin wa ahsan kuma Allah ai ya kyautata karki da mu abinda ake so a nuna shine dan uwanta a cikin musulmi in ya ce zai gudu ya ba annabi ta yadda za ta kashe shi kowaye ka gudu ka bar manzon Allah ai baka isa ba ta ce zan kashe ka kuwa to kun ji misali na uku ko rabi'an misali na hudu wa aidan haka kuma nusaibatu ko bintu kahab almaziniya haka nusaiba ummu ammara kenan an gane ko haka ita ma kharajat fi jaishil muslimina yawm uhud ai tana cikin waɗanda suka fita a cikin sojojin musulmi ranar yakin uhud taqi azam'a aikin ta idan musulmi na fama da kishirwa tana yawo tana zuba musu suna dan sha ita ke rike da katuwar sarka katuwar jarka in yaƙi yaƙi ƙura ta ƙura makoshi ya bushe to ita ke ratsa sojojin musulmi tana dan zuzuba musu ruwa don su jika makoshinsu an gane ku wata jarha kuma ita ke tsayawa kan waɗanda aka jijjima ciwo tana ɗebe musu kewa sai ta gyara ciwon ta rinka aika ya haƙuri wannan jinin falada ne karka wani damu ai yanzu ma bari ka gani ai kana ɗan jin kawo tsake kawai tashi ka shiga aljanna ce fa ga can tana jiran ka irin kalmomi haka na ɗebe kewa da kuma tsara na da zuciya sai malamar ta ce وكانت جرة الحرب وطلعتها للمسلمين hasken yaƙi da kunnowar kanshi na alamar nasara a karin farko yana ga musulmi ne sun ma'ashahat bi wajeha anhu sai kuma ta canza yaƙin kenan da fuskar shi sai ya canza daga musulmi kun ga yaƙin Uhud an fara musulmi suka fara nasara amma suka saba ka'ida a biya birkice musu daga baya ko an kashe wurin mutum saba'in ga su kwanci amma da farko su suka fara nasara amma da aka samu wata tangarɗa kun ga hasken yakin shine gurratul harbi waɗal'atuha da kuma ɗan kunnowa kan nasarar yakin a karin farko lil musulmina amma sun ma'asha haɗe waje anhu amma sai ta ba da baya ta juya musu fuska an gane ko sai ya zama kuma daga baya ba nasara kuma ta birkice wa musulmi fatana wa lathum siyuful mushrikina haba watan takubban mushrikai ba sai suka rinka aukawa kan musulmi ba tan halu tana kwankwada bin nuhurihim a kirjidansu sai dai kaji an datsi musulmi a kirji kawai wata tsanu fi zuhurihim kuma in ka juya za ka gudu sai kuma su soke ka a gadon bayanku fankashafu musulmi suka watsi wawallau mudbirina suka juya suka shafa a guje illa asharatun waɗanda ba su gudu ba kaɗai a musulmi sai dai mutum goma aw nahwuhu ko kuma dai sun kusa dai goma jama'a duk yawan musulmi a yakin nan mutum goma ne ko kuma dai gaskiya ba su kai goma ba ma kamar dai mutum goma ne sun kusa dai goma haka goma ko kuma dai kamar dai mutum goma su kaɗai ne suka tsaya amma kowa ya gudu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waqafu waɗannan mutanen su ne suka tsaya yadra'una an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama